الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أيها مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake ba mu dama muka haɗu domin ci gaba da darasin nan na fikihun musulunci daga cikin littafin umdatul fiqhi wallafar al-imam abdullah ibn ahmad ibn qudama al-maqdisi Allah ya rahama a gare shi daga nan masallacin gwallaga a nan bauchi a yau 16 ga watan jumada saniya shekara 1442 bayan hijira wanda kuma shine 30 ga watan ɗaya shekara ta 2021 miladiya muna cikin kitabul jinayat wato bayani dangane da hukunce-hukuncen rauni da rotse musamman kuma abin da ke iya kaiwa ga kisa abin da muka karanta a darasin baya shine kisa na ganganci wanda idan mutum ya yi to sakamakonsa shine ko dai a kashe shi idan waliyan mamacin sun bukaci hakan ko kuma a biya su diya idan sun zaɓi hakan a madadin a kashe shi mun karanta wannan yanzu kuma za mu ci gaba daga inda malam ya yi magana akan sauran nau'uka na kashe-kashe domin kamar yadda muka ji a baya kisa ta kasu kashi uku ne akwai kisan ganganci akwai kisa na kuskure akwai kuma kisa da ke tsaka-tsaki wanda shi ba ganganci ba kuma shi ba kuskure ba wato mai kama da ganganci kenan to waɗannan nau'ukan guda biyu za mu ji bayanai a kansu musamman kuma ma abin da ya fi shafar da yawa daga cikinmu shine haɗarurruka na abin hawa wanda ke kaiwa a mutu sakamakon kuskure ko kuma abin da ya ɗan haura kuskure kaɗan wanda mutane suke yi a kan hanyoyi to menene tanaje-tanaje na shari'ar musulunci akan abin da ya shafi kisan wato da ya ja wato hadari na abin hawa da ya jawo kisa wanda kuma a sanadiyar tukin mutum ko a sanadiyar wani aikinsa ko rashin yin aikin da ya sa aka rasa rai kuma dama yana daga cikin abin da mutane suke yawan tambayoyi a kai to don haka wannan darasi zai yi mana bayani akan waɗannan in allah ya so wannan shine darasi na 159 na
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله الثاني شبه العمد وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه والدية على العاقلة الثالث الخطأ وهو نوعان أحدهما أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد النوع الثاني أن, يف... أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلا دية لقول الله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة
malam ya ce bismillahir rahmanir rahim athani nau'i na kisa na biyu shine shibhul amdi mai kama da ganganci wa huwa ga yanda yake an ya ta'ammada aljinayata alaihi mutum ya yi gangancin yin mutum ya yi niyyar yin rauni ga mutum bisa ganganci bima la yaqtuluhu galiba amma ya yi amfani da abin da galibi ba zai jawo kisa ba fala kawa da fihi to wannan babu kisan ramuko a kansa waddiyatu alal aqila amma akwai diya wadda ita kuma yan uwan wanda ya yi kisan za su haɗa kai su biya a salis nau'i na uku alkhafa kisan kuskure wa huwa naw'an shi kuwa ya kasu kashi biyu ahaduhuma kashi na farko an ya fa'ala ma la yuridu bihil maktul mutum ya aikata abinda bai nufaci wanda ya mutum da shi ba fa yufdi ila qatlihi amma aikinsa kuma ya jawo kisan wancan mutumin da ya mutu aw ya tasabbaba ila qatlihi ko kuma mutum ya zama shi yayi shi ya zama sababi shi ya zama sanadiyya na kisar wancan mutumin bi hafri bi'irin ta hanyar ya haƙa rijiya ne aw nahwihi ko kuma makamancinsa ya haƙa akan hanya sai kuma mutumin ya faɗi wa qatlun na'imi idan mutum yana bacci kuma yayi kisa a hakan wasabi ko yaro karami yayi kisa wal majnun ko mahaukaci mai taɓin hankali yayi kisa kisa na ganganci fa hukmuhu hukmu shibhil amd to hukuncin wannan shine hukunci da yake daidai da hukuncin mai kama da ganganci amma ba ganganci ba ne annabi sani nau'i na biyu an yaqtula musliman shine mutum ya kashe musulmi fi daril harb a garin abokan gaba ya zunnuhu harbiya mutum ya ɗauka shi ma abokin gaba ne ashe musulmi ne ɗan uwansa aw ya da ramya saffil kufari ko mutum ya nufaci yin harbi a cikin sahun kafirai fa yusiba sahmuhu musliman sai kuma a yi kuskuren wato abin nan harsashinsa ko kibiyarsa sai ta je ta samu musulmi ta fihi kafaratun biladiya to wannan akwai kafara a kansa amma babu diya liqaulillahi ta'ala saboda Allah maɗaukakin sarki ne ya ce fa in kana idan wanda aka kashe ya kasance min qaumin aduwwin lakum ya fito ne daga waɗansu mutanen da su kuma abokan gaba ne gare ku wa huwa wa huwa mu'minun amma shi din mumini ne ya fito daga cikin abokan gaba amma shi ba abokin gaba bane shi mumini ne sai musulmi dan uwansa ya kashe shi fa tahriru raqabatin mu'mina to wannan akwai kafara ta yan ta baiwa mumina amma kuma babu diya an ji wannan karatun to wannan karatun kusan za mu fi bukatar nitsuwar jinsa sama da ma na baya saboda na baya yana magana akan kisan ganganci kuma zai yi wahala musulmin kirki ya yi kisan ganganci amma kisan kuskure kowa zai iya yi don haka kowa wannan babin zai iya shafansa a cikinmu kuma ba dole sai ta hatsarin mota ba yana iya yiwuwa kuna bacci a makaranta ka gangaro daga kan gadonka ka fada a kan wani kuma ya mutu tana iya yiwuwa kuna kwance da wani saboda nauyin baccinka ko saboda nauyin baccinsa shi ko da kai ba ka yi baccin ba ka sa hannu ko wani abu ko matashinka ka toshe masa hanci har ya mutu tana iya yiwuwa daga cikin gidanka ka jego wani abu ta waje kai kuma baka sani ba wani yana wurin ya fada ya kashe shi tana iya yiwuwa ka yi ajiya ta abin hawanka sannan sai yara su zo suna wasa su zo abin hawan ya faɗi a kansu ya kashe ko kai ka ajiye abin hawan ya goce ya je ya faɗi a kan wani hanyoyi da mutane suke iya yin kisa na kuskure yana da yawa ana iya samu ma mahaifi ma ya yi wa ɗansa kaji ƙarshen kuskure ne zai jawo haka ko uwa ta yi wa ɗanta kamar da wata ta yi tambaya cewa ta ba yaronta mama tana ta bashi mama ashe ita bata sani ba ya shaƙi shi kuma ya kasa yadda zai matsa da abun ya toshe masa hanci yana ta ƙoƙarin ya numfashi ita bata gane ba kuma tana ganin shi kawai sai ta ga abun ya fara fito masa ta abu kafin ta yi wani abu sai ya mutu tana neman ta shayar da shi ta rayar da shi kuma gashi ya mutu ya za ta yi yanzu ba abin da za ta yi za mu faɗa ba za mu ci gaba da karatu ne asani malam ya ce shibukul amdi wato mai kama da ganganci an kira shi shibukul amdi wato waɗansu kuma suna kiransa khata'ul amdi waɗansu kuma suna kiransa amdul khata'i duk ɗaya ne in ka ji an ce shubuhul amdi ko ka ji an ce khata'ul amdi ko an ce amdul khata duk ɗaya ne ana nufi kisan da yake tsaka-tsaki yana da element ɗin ganganci kuma yana da element ɗin kuskure element ɗin ganganci a ciki shine mutum ya nufaci cewa sai ya yi raunin don haka wannan abin da yin da gangan ya yi abin da ya jawo kisan ba da kuskure ya yi ba ballantana ka ce yana tafiya ne bai sani ba da kansa ya daga hannu ya kwada ko da kansa ya daga mutumin ya buga a wajen kokawa kaga ya yi abun da kansa don haka ganganci ne wannan amma kuskure ya shigo ciki saboda shi bai yi don ya yi kisa ba sannan kuma abin da ya yi amfani da shi din yawanci ba ta haka ake yin kisa ba kamar kai ne wani ya yi laifi ka gaura masa mari sai haka kawai sai ya mutu kaga ya ja maka jangongon ko kuma mutum ya ɗauki tsumagiya zai yi bulala sai ya bulala wa wani kuma sai jini ya fara fita sai ya mutu to duk abin da kai ka yi amma kuma ka yi abin da ganganci ne da niyyar cewa ka yi rauni amma sai raunin sai ba a tsaya akan raunin ba sai kai ga kisa an fahimci wannan wannan shine shibhul amdi ka zo da babur sai ka ce bari ka yi alo babarin buge ka sai ka zo za ka razane shi ya razana ka zo kai haka sai ya fada shi kuma a rami ta baya sai ya mutu kaga kai baka yi niyyar ka kashe shi ba amma ka yi niyyar ka razanar da shi haka kuma wanda ya ɗauko ɓera ko maciji ko wani abun tsoro sai cinna wa wani wanda ke jin tsoron wannan abun ko ya razani matarsa da shi ta razana har ya sa ita kuma ta mutu a sakamakon haka duk wannan yana iya faruwa kaga yayi niyyar yin abun amma wannan abun ba a saba yin kisa da shi ba to wannan shine shibuhul amdi kowa ya gane shibuhul amdi to malam ya ce idan aka samu wannan to fa falakawa da alaihi wannan ba za a yi wa mutum kisan ramuko ba ba a kashe mutum don ya yi haka amma kuma ba zai tafi a banza ba wa diyatu akwai diya halal akila yan uwansa ne za su ɗauka wannan ya tabbata ne a cikin hadisin da abu hurairah ya ruwaito kamar yadda yake cikin sahihul bukhari da muslim a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu mata biyu suka yi fada ka san fadan mata kuma wani lokaci bai da kyan gani suka yi fada tun daga zage-zage da na baki bai tsaya ba sai wannan ta ɗauko sanda kawai sai ta kwada wa ɗayar kuma wanda aka kwada mata tana da ciki sai sa ta yi ɓarin cikin an fahimta kuma abin cikin ya riga ya rayu yana rai yana motsi amma ta yi ɓarin sai ya mutu ita kuma daga baya ita ma ta ce gagarinku saboda jini ya yawa kaga ta yi niyyar ta dake ta ne ba ta yi niyyar ta yi mai ba ta yi kisa amma me ya jawo kisan me ya jawo mutuwar dukan da ta mata ne wannan shine shibukul amdi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanke hukunci irin wannan yace ba kisa a kanta amma fa sai an biya diya diya kuma mai tsanani irin diyar da ake biya idan kisan ganganci ne domin in mun zo can gaba cikin babin diya za ku da bambancin diyar kisan ganganci da bambancin diyar kisan kuskure yake to irin diyar abinda za a biya idan an yi kusan kisar wato ganganci ya fi tsada sama da wanda za a biya idan an yi kisan kuskure an gane ko galibin lissafin da kuke gani ake sawa na lissafin adadin kuɗin da za a biya na diyar rai ɗin nan wannan na kuskure ne idan na ganganci ne ya fi haka tsada ana ganewa to irin wannan shi za a biya akan wanda ya kisan shi buhul amdi ba irin wanda ake biya mai arham ba na mai miliyan ɗari ɗin nan saboda ɗan adam yana da tsada a musulunci wannan duk mai sauki ne a hakan sannan kuma ya tabbata a cikin hadisi wanda abu dawud da nasa'i da ibn majah suka ruwaito kuma albani ya hassana shi a cikin irwa annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ala inna fi qatili shubhi al-amdi ko khata'i al-amdi qatili sauti wal asa mi'atan min al-ibil annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ku sani duk kisa irin wannan za a biya raƙumi ɗari arba'una min hafi butuniha auladuha guda arba'in daga cikinsu su zama masu ciki ne sai an samo masu ciki guda arba'in daga cikin daga cikin waɗannan to kaga wannan ya fi tsada akan irin wancan amma ya tabbata a cikin riwaya ta abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqlu shibhi al-amdi mughalladun mithlu aqli al-amdi diyar da ake biya akan kisa irin wannan ta gangancin kuskure ko kuskuren ganganci wato shine wanda aka kaurara yawan abin da za a biya kamar yadda aka kaurara na kisan ganganci wala yuqtalu sahibuhu sai dai shi baya sa a kashe mutum don yayin irin wannan kisan an bayyanta ko to sai malam ya ce as-salis nau'i na uku na kisa shine al-khafa kisa na kuskure malam ce kisan kuskure kashi biyu ne ai kun san ma'anar kuskure ko ma'anar kuskure shine mutum ya zama sababin mutuwar wani amma ba tare da nufin jin raunin ba kuma ba tare da nufin kisan ba a wancan na kisan ganganci ya zama sanadin mutuwar wani tare da nufin kisan kuma tare da amfani da hanyar kisan a kisa na biyu na shubuhul amdi shine mutum ya zama sanadiyar mutuwar wani ta hanyar amfani da ba tare da nufin ya kashe shi ba amma ta hanyar yin abin da zai iya kisa amma galibi bai saba yin kisa ba kuma ba da shi aka saba yin kisa ba amma kisan kuskure shine bai yi amfani da hanyar yin kisa da gangan ba limana bai yi amfani da wani abin da ke iya jawo kisa da gangan ba sannan kuma wato amma kuma shi ya jawo sanadiyar mutuwar mutumin kuma bai yi niyyar ya kashe shi ba kuma bai yi niyyar ma ya masa rauni ba a wannan na bayan ya yi niyyar ya masa rauni shine bambancinsa da da kisan ganganci wancan ya yi niyyar ya kashe wannan kuma ya yi niyyar ya yi rauni ko rauni na kwakwalwa ta hanyar razanarwa ko rauni na gangan jiki ta hanyar cutarwa ta hanyar rotse shi kuma wannan kuskure babu ko ɗaya ciki bai yi niyyar yin rotse ba bai kuma yi niyyar kisa ba amma kuma ya yi amfani da abin da ke iya jawo kisa sai ya yi kisan to ana iya samunsa ta fuska ɗayan biyu fuska ta farko ita ce an ya fa'ala ma la yuridu bihil baqtula ya yi abin da bai nufaci wannan mutumin da ya mutum ba ko da abin zai iya zama kisa ba ba shi zai kashe ba zai kashe dabba ne ko zai sare bishiya ne ko zai koyi seti ne kaga ba da wannan ya niyya ba fa yufdi ila qatli kuma sai je ya samu dan adam sai ya kashe yayi niyyar yin rauni yayi niyyar yin kisa bai yi ko ɗaya ba don haka ya fita daga cikin waɗannan amma ya yi kisa ko bai yi ba ya yi don haka ya zama ya yi kisa kuma kisan kuskure shi ne malam ya ce wannan yana iya faruwa ko dai mutum ya aikata abin da ya jawo kisa ba tare da niyyar yin rauni ko yin kisa ba ta hanyar taba wani abu daban sai ya taba dan adam ko kuma ya zama shine sababin da ya jawo abin da ya sa wanin ya mutu shi bai niyyar ya taba wane ba amma ya sa abin da wane ya mutu a hanya sai wanin ya zo ya hau ya mutu mutum ya zo ya tona rami akan hanya bai sa alama ba ko mutum ya zo ya tona ramin da zai sa da zai ja pipe din ruwa sai ya bi ta kan titin da mutane suke bi bai rufe ba aka yi ganganci aka bari sai wani ya zo ya shiga ya fada ciki sai ya mutu ana fahimta to wannan mutumin shi ya kashe shi kisan kuskure saboda shi bai ma san zai zo ya hau ba amma shi ya jawo abin da ya zo ya hau ya mutu ko ka zo ka ajiye babur ɗinka ko motarka a inda bai kamata ka ajiye ba sai wani ya zo ya daka sai ya mutu to nan ma kai ka kashe shi kisan kuskure ana fahimta shine ka zama sababin da a sanadiyarsa mutum ya mutu yana iya zama kuma ka goyi mutum wato a cikin mota sai ya zama a sababin abin da ka yi na kuskure sai ya zama shi ya mutu to shi kuma wannan shine bayani mai faɗi wanda daga baya za mu zo mu ji idan al'amari ya shafi haɗarurrukan mota ne shi yana da ka'idojinsa daban to sai nau'i na biyu na kisan kuskure shine an yaqtula musliman fi daril harb yazunnuhu harbiya shine mutum ya kashe musulmi ya ɗauka abokin gaba ne wannan yana iya faruwa ai da yawa barawo ya zo ya kawo maka hari ya kawo duka sai wani kuma ya zo don ya taimake ka kai kuma da kaga wannan din sai ka dauka barawan ne don ka labe shi kuma wannan din ya taya yana so ya taya ka ne sai ka rada ma wannan din sai ka kashe shi kuna fahimta ko wannan yana iya faruwa ko mutane sun ji ana ana ana na ce barawa ba ina nufi fa wanda ya halatta iya kashewa yawa shine wanda ya zo da makami yayi niyyar zai kashe ka kai ma ka je don karama sai ka je ka daki wani ba ko barawa ya yi sata kai kuma zaka daka ka more ka kashe shi ba ba shi ne ke magana a kai ba mutum ya yi abin da ya cancanci kisa kai kuma sai ka kashe wani a madadinsa ka ɗauka shi ne to su a da sai dai a bada labarin misalin yaƙi amma yanzu ai misalan suna da yawa wanda suka cancanci kisa suna da yawa in ma ban ce su suka fi yawa ba to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce idan mutum ya kashe mutumin da ke cikin abokan gaba to ba zai ba su diya ya kara musu karfi ba amma akwai kafara an fahimta ko wannan shine abin da malam ya gaya mana ƙarin bayani dangane da waɗannan matsaloli shine mun ji abin da ake ce shibuhul amdi dukkan malaman musulunci sun yi ittifaki akan cewa shibuhul amdi yana da hukuncin ba za a kashe mutum a kansa ba amma kuma mutum yana da diya a kansa kuma yana da kafara an fahimta ko sannan kuma mun ji misalai akan abin da ake nufi shibuhul amdi kamar mutum ya yi bulala wa mutum an gane ko ya masa bulala sai kuma ya zo ya kashe shi da bulala kaga kuma bulala ba a saba yin kisa da ita ba in mutum yana so yin kisa ba bulala zai dauka ba to amma kuma sanadiyar bulala sa ka kashe wani haka kuma mutumin da ba kwararren ma'aikacin jinya ba ne kamar yadda ake tafka irin wannan a ƙauyuka sai mutum ya ɗauki allura sai ce juya bayan ka sai danna masa kuma shi ba kwararren ma'aikacin jinya ba ne ashe bai kiyaye ka'idojin da yake iya sa a ce wannan allurar a yi ta batun da kowace allura da yadda ake yin ta ko to sai mutumin ya mutu kaga wannan bai yi niyyar ya kashe shi ba amma kuma ya yi niyyar ya amfanar da shi ne to sai ya kashe shi me yasa ba mu ce wannan kuskure ba ne saboda bai cancanci ya yi ba inda likita ne ya yi ko ma'aikacin jinya sai mu sashi a cikin babin kuskure amma tun da ba wanda ya cancanta ya yi ba ne sai ya yi to ba za ka ce ba za ka ce ganganci ne a kashe shi ba ana fahimta tun da bai yi niyyar kisa ba kuma ya yi wa waɗansu sun sha sai ɗauka shi ma zai iya kuma ya ɗauka kamar noma ne kaga wane ya noma gwaza kamar kau ka zo ka gwada sa'a kuma sai yayi shi ma sai ga a allura ma za a iya haka kaga da kyakkyawan tunani amma ko ba kyakkyawan aiki ba to wannan shine shibuhul amdi ana fahimta ko ganganci mai kama da kuskure kuskure mai kama da ganganci zaka iya bada wannan misalin a abubuwa da yawa yanzu kamar mutum ne misali ya ce maka ya ce maka ba zan iya tashi ba sai ka ce mishi sai ya tashi kai kuma kana da sulɗa a kansa na sa shi ko ka hana shi kamar jami'an tsaro da suke da tsari na discipline da zai iya sa a gara mutum sosai sai ce ba zan iya tashi ba suka ce sai ya tashi ya ci gaba sai ce ba zan iya ba kace sai ya ci gaba kai kuma baka yi ka kashe shi ba kana so ka daɗa hora shi ne domin sai ya wahala ya kai irin haka kafin ake sha sai ya tashi kawai da ya ci gaba sai ya mutu kuna fahimtar wannan akwai bambanci da shi da wanda yake horon wani ya gane cewa zai mutu amma ya ci gaba don ya kashe shi shi wannan bai ɗauka zai mutu ba amma sai ya mutu kuna fahimtar wannan to wannan shine abin da ake ce shi buhul amdi to katulul khata shi kuma shine kisa na kuskure shi wannan shi ne kake da misalai kala-kala da shi maharbi ya ga dabba zai harba ya ji motsi saboda ya biyo dabbar ne haka a daidai inda ya ji motsin nan kuma daidai ta wuri ne dabbar take kaga a iya tsammanin sa me a wurin dabba sai harba ashe wani maharbin ne dan uwansa shi kuma shi ma ya ganta ya biyo ta da ya ji motsi sai ya ji farar ya dauka shi ne sai danna masa sai ya yi kalmar shahada kaga in ka ji kalmar shahada ka tabbatar ba dabbar da ka harba bane wannan shi ne kisan kuskure ya yi niyyar yin rauni ya yi niyyar kisa bai yi ba kaga ba za ka ce shi buhul amdi ba ko ba za ka ce ganganci ba amma ya yi kisan ko bai yi ba ya yi to wannan shi ne kisan kuskure misalan wannan suna da yawa wanda kuma galibi abubuwan da suke faruwa a haɗururrukan mota su ma ana samun irin wannan a ciki amma ba duka bane yake zama irin wannan sannan malamai suka ce gangancin da wanda babu alkalami a kansa kamar yaro karami kamar mai bacci kamar mai taɓin hankali to yana daidai da kamar kuskure ne tunda ba za ka ce a kashe yaro karami don ya kashe wani da gangan ba ko da ɗauki wuka ne ya kashe shi yana daidai da shubuhul amdi ne sannan ba za ka ce mahaukaci ya kisa a kashe shi ba shi bai ma san ya kisan ba kamar yadda dabba ce in ta kashe mutum kaga ba za ka ce a kashe dabbar ba saboda bata ma san tayi ba ana fahimta ko haka kuma mutumin da ke bacci yayi kisa shi ba duk wannan ya jiri majira alkhata ko kuma majira shubihil amdi bisa ga bambancin wasu malaman suna gani a ɗauka kamar kuskure inda inda natijar saɓanin ke bayyana shine in an zo biyan diya wace iri za a biya malamin da ya ce a ɗauka kamar shubuhul amdi sai ya sa a biya diya irin ta kisan ganganci wanda kuma ya ɗauka a matsayin na kuskure ne sai ce a biya diya ta kisan kuskure haka kuma idan mutum ya zama sababi na kashe wani yadda ba shi ne ya yi abin da kansa ba amma ya zama sababi saboda sababi ma ana ɗaukansa da hukuncin mubashara ne kamar yadda muka faɗa a kisan ganganci idan kai hayarin ɗin mutane ka ce su je su kashe wani kai baka je ba baka san ma yaushe aka yi ba amma in aka kashe shi kai ka kashe shi da kai da su duka za a haɗa a kashe ku kuna fahimta haka kuma in kai rike wani kace a kashe shi kai ba kai kai kisan ba kai dai kawai ka rike shi ne sai wani ya harbe shi to da kai da shi duka za a kashe ku tunda kai ne kai sababin da aka kashe shi ta yadda inda ba don kai ba da ba a kashe shi ba da wanda ya mubasharar da wanda ya sa aka yi ko ya ɗauki nauyin yi duka hukuncin su ɗaya ne ana fahimta ko yanzu fir'auna da Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum fir'auna yana yanka ƴaƴansu yanzu fir'auna da kansa zai zauna yana yanka jariri ne su waye suke yi yaransa ne suke amma ba shi zai yi ba da duk waɗanda kaje an ce Hajjaj ibn Yusuf Saqafi ya kashe ai ba shi yake kashewa da kansa ba sai dai a zo a bashi labari amma duk alhakin yana kansa ne domin shi ya sa haka kuma ɗan siyasa ya ce aje a ɓatar masa da wane in aka ka ɓatar to a ranar lahira yana daidai da shi ya ɗauki bindigan ya harba duka ɗaya ne haka kuma a nan duniya hukuncinsa hukuncin kisa ne domin kisa ne na ganganci ana fahimta ko ka ɗauki dafi ko guba sai ka ba wa matar ka ce kisa masa ya ci ya ci ya mutu mu kashe shi ita ta sa to dukan ku biyu ne kuka yi kisan duk da cewa ba kai ka sa ba ana fahimta yawa ko a haɗa baki da kai ka je kai allura wani ya mutu ai kuna haka idan mutum ya yi haka shi ma duka su suka yi kisa da wanda ya ce a yi da wanda ya aiwatar dukan kuncin su ɗaya ne wannan duk na faɗa ne saboda ku gane cewa kar mutum ya ɗauka idan shi yana gefe ne aka yi abun ai ba shi ba wa man katala kuma ba shi ne katala ba a kai ne katala saboda in ba ka sa bada ba za a yi ba to mu sani cewa a cikin kisa na kuskure da kisa na shubuhul amdi duka akwai kaffara kafarar ta kuma ita ce abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce fata hariru raqabatin mu'mina wadiya musallamatun ila ahli zai yi kafara ta hanyar yan ta baiwa shine ya ɗauki kuɗinsa ya saya ko kuma in yana da ita baiwar sai ya yanta ta ce ta zama ya ta zama daidai da kowane mutumin da yake da yanci wannan shine kafara amma idan mutum baya da kudin sayan baiwar ko kuma yana da kudin amma babu baiwar asali kafarar kisa shine yan ta baiwa kamar yadda muka faɗa a kan rantsuwa ne asalin kafarar kisa ba shine azumi ba ba mutum yana fara magana zai fara tunanin yaushe zan fara azumi a'a yan ta baiwa za ka yi kar kuma ta da wancan ka'idar kullu ma fihi au au fa huwa mukhayyar wa kullu ma fihi faman lam yajid fa huwa al-awwal fal awwal haka tun da kaji Allah ce wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqaba to kana yin kisa ka fara neman baiwa kawai in dai kana da kuɗi kuma dole wannan ne zaka yi sai ka tambaya kuma tabbas akwai kasashen da akwai bayi tura da kuɗinka saboda wannan ya fi muhimmanci sama da wannan azumin da zaka yi kai kaɗai ne zaka sha wahala wancan kuma zaka ceci ɗan adam ne ana fahimta akwai malamai na zamani da suke ganin ka biya kudin fansa wani za a kashe shi ka biya kudi a fanshe shi a madadin a kashe shi shi ma ya shiga cikin wannan ana fahimta domin waɗansu a wurinsu wancan bawan ba kashe shi za a yi ba amma Allah ya ce in aka yanta ya zama madadin kisa wannan kuma kashe shi ma za a yi ko a kawo kuɗi to sai ka biya kuɗin sai ka yanta shi ba a kashe shi ba to wannan shi ma zama tahriru raqaba domin shi ya ma fi tsanani sama da mai sama da asalin bawa don wanda yake hannun mutanen da za su kashe hadarin da yake ciki ya fi na hadarin da bawa yake ciki da haka sai suka ce shi ma yana ciki Allahu a'lam ana fahimta idan an rasa wannan ne to sai a zo maganar azumi kun fahimci wannan da kyau ko sai a zo maganar azumi to sai Allah ya ce wadiyatun musallama sannan kuma za a biya diya wanda za a mika ila ahlihi zuwa yan uwan mamacin tunda mamaci ya riga ya mutu illa an ya saddaku sai dai in sun yi sadaka sun yafi in sun yafi magana ta kare amma ka fara ita Allah ba zai yafe nasa ba dole sai an biya mutane wanda aka kashe musu dan uwa saboda duk wanda aka kashe akwai haƙƙin Allah wanda shi ya halicce shi ran nasa ne don haka ka riga ka kashe don haka sai ka yi sai ka yi kafara akwai kuma haƙƙin ƴan uwansa wanda su za su fi kowa jin zafi da kuma yin asara ta rashin sa su ma sai a biya su diya an gane ko amma wannan diyar in aka zo biya da diyar qatlul khata ta kuskure da diyar qatlul shibhil amdi ta gangancin kuskure dukkan su ba mutumin da ya kisan ne zai biya da kansa ba yan uwansa ne za su biya ana jin wannan da kyau wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu da a yanzu kusan mutane ba sa ma tunanin yin aiki da su na farko ita kanta diyar in mutum ya kisa kawai tunanin azumi yake ba ma tunanin wannan miliyan casa'in ɗin miliyan ɗari ɗin mutum baya ma tunanin wannan kwata-kwata kuma duk wanda aka kashe musu ɗan uwa sun cancanci wannan kuɗin sawa'un suna da hali ko kuma matalauta ne duk wanda aka kashe musu wannan wallahi sun cancanci wannan idan mutum ya zama wanda baya da hali ne kuma an tabbatar kuskuren ne sosai to shi ne mutane sai su ce sun yafe amma mutumin da suna da hali kuma kuskure ne irin wanda in ka gani akwai alamar ta yi gobe ma a sake irin wannan kuskuren duk da cewa kuskuren ne to wannan gaskiya a rinka enforcing din hukuncin diyan nan wallahi zai rage wannan kisan saboda kowace shekara in ka ɗauki statistics din in ka ɗauki rekod din adadin mutanen da suke mutuwa a shekara sakamakon hadarin mota a kowace ƙasa a duniyar nan a yanzu za ka samu yana cikin abin da ya fi komi kawar da ran ɗan adam shine waɗannan ƙarafa da muke yawo da su to amma da yake babu wannan diya babu kowa mai damu ba kawai yana tunanin yaushe zai fara azumi wannan azumin ko mai sauki ne haƙƙin mutanen ya fi nauyi a kanka ana fahimta ko domin shi azumi idan ka gagara kwata-kwata har ka mutu Allah zai yafe maka amma wannan ko ka gagara sai ɗan uwanka sai sun biya ya zama bashi mutane in dai masu shi ba su yafe ba don haka dole ne a mai da hankali da wannan abu na biyu da mutane ba su ba sa aiki da shi shine maganar akila shine yan uwansa ne za su haɗa kuɗin su biya me yasa ba a ce me yasa aka ce a cikin diya tunda kuskure ne kan bana la tu akhirna inna zina aw akhtana to kuma me yasa duk da aka aka ce a biya shine duk da cewa akwai kuskure amma kuma bai kamata a ce ran dan adam ya tafi a banza ba ya kamata ka sha wahala kamar yadda shi ya sha a kuskurenka to kai da kai kuskure ya kamata kai ma ka sha wata wahala shi yasa aka ce dole sai ka yi kafara me yasa kuma aka ce in an zo biya akilar ka su biya shine saboda su ma su ji abin da dan uwansu ya ji na kuskuren da ya jawo wahalar da zai sha da toman da ya ji kuma ku dan ji a jikinku saboda in an ce shi kadai ne to ai ba ganganci yayi ba ya za a ce shi kadai ya biya bayan kuma an dora masa kafarar yan ta baiwa an dora masa azumi to ai ya ji da wannan mana ko kuma sai ku raba kudin ku biya wannan kudin ana biyan sa zuwa shekara uku ne amma an je akan je ne alkali shi zai san yadda zai raba gwargwadon wato halin da su iyalan wanda ya kisan suke da shi gwargwadon da zai raba shekul islam ya ce yana iya sawa a rana ɗaya ce duk ku biya saboda suna da kuɗi yana iya kuma rarraba musu zuwa shekara uku ya sa ai ta yi yana iya kuma in ba za su iya duka ba a lallaba waɗannan ɗin a ce to ku sa su biya iya kaza shi za su iya sauran ba za su iya ba ka dubi yadda mutane suke kokarin yadda dole kowa zai kawo kuɗi a dangi in an yi kidnapping ɗan uwansu amma wani talaka iya ɗansa kenan an je an buge masa shi kenan a zo a ce kai hakuri in mutum ya ce ba zai hakuri ba a ce kai baka da imani ne ba za ka yi hakuri ba to kuma ku da imani ne Allah ya ce a biya shi ku ce ba za ku biya shi ba ya ji da wanne yaron shi ke masa noma shi ke masa komi da komi amma yaron an kashe shi shi kenan kawai sai dai a ce ya hakuri kuma kar ya ja Allah ya isa ba kaga wannan gaskiya tsakani da Allah rashin yin amfani da dokokin musulunci ne Allah da yace a yafe shi kuma yace a biya don haka akwai inda ake yafewa akwai kuma inda sai an biya Allah ya sa mu dace sannan kuma idan su din suka ce sun yafe din shikenan magana ta kare ta yafi har wurin Allah to sai kuma abu na ƙarshe shine wato haɗarurruka da ake yi na abin hawa wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya fi zama jigo a cikin darasin nan shi da ku tsaya ku fahimci wannan abin sosai akwai wani bahasi da malaminmu sheikh muhammad ibn salih al-uthaymin allah ya masa rahama ya rubuta tun lokacin yana lecturer a jami'ar muhammad ibn saud al-islamiyya a riyadh ya rubuta a matsayin journal paper ne aka buga ta to ya rubuta ta kuma hususan ne akan haɗarurrukan mota hawadithus sayyarat ya sa mata suna ahkamu hawadithus sayyarat shine zan yi kokari in yi summarizing sai ku ji abin da yake ciki abu na farko ka sani kisan kuskure da ya faru sakamakon hatsarin mota yana iya aukuwa ne daga wurin mutum ɗayan uku mutumin duk da kaga ya yi hatsari da mota to ɗayan uku ne mutum na farko shine wanda ya, ya iya motar ya san ƙa'idojin tuki kuma yana aiki da su shine wanda ya cika qualities nawa uku na farko ya iya motar na biyu ya san ƙa'idojin tuki da bin hanya na uku yana aiki da ƙa'idojin da ya sani wannan shi ne mutum na farko mutum na biyu shi ne wanda bai iya tuki ba ko kuma bai san ƙa'idojin tuki ba an fahimta amma kuma ya ɗauki mota ya tafi mutum na uku shine wanda ya iya mota ya san ƙa'idojin tuƙi amma baya aiki da su ko baya aiki da ƙa'idar iya tuƙin ko kuma bin hanya kashi nawa kenan kashi uku kashi na farko in ya tuƙa mota ya ɗauki wani a cikin motar to yaduhu yadu amana wannan amintacce ne amana aka bashi shi kashi na biyu da na uku wannan ba amintacce ba ne yaduhu yadu daman shi wannan yana da lamuni duk abin da ya faru akan mutum na farko ba za a ɗora masa laifi ba kuma shari'a ba za ta kama shi ba duk abin da ya faru akan mutum na biyu da na uku shari'a za ta kama shi a matsayin shi ya kashe su ku gane wannan mutumin duk da ya samu hatsari bayan ya hau motar da ya iya tuƙa ta sannan kuma ya san ka'idojin tuki kuma yana aiki da ka'idojin to wannan mutum duk wanda ya hau motarsa suke tafiya to yana hannun amana ne hannun amana kuma in an samu asara ba a kama shi a ce ya biya a musulunci duk wanda aka bashi amana sai aka samu asara kuma amintacce ne kuma ya kiyaye amanar to ba a ce ya biya kamar yadda muka karanta a cikin babin bayar da aro babul ariya in ka bayar da mutum aro ko ka ba wa mutum ajiya sai aka sace ko ya ɓaci ba za ka kama shi ba saboda amana ce ta sa ka bashi to mai amana kuwa amintacce ne baka ce biya amma mutumin da bai iya ba ya hau da mutumin da bai san ka'idojin hanya ba ya hau hanya bai san ba a bin hagu ba ko ya san a garin su dama ake bi sai je garin da kuma ake tuki ta hagu kuma ya hau mota alhali bai koyi irin wanda ake a can ba ana fahimta ko kuma wato ka'idojin hawa highway shi ya iya tafiya a cikin gari amma bai iya tafiya bai jiya ya ake yi in kana in ana doguwar tafiya a babban titi ba ya hau ya yi haka ko kuma mutumin da ya ji ya iya ya sani amma ya ƙi yin aiki da su yana tuki yanda ya ga dama to duk waɗannan guda biyun duk mutumin da ya mutu a motarsa to laifinsa ne sannan kuma duk abin da ya ɓata za a sa ya biya idan motar wani ce sai ya biya motar bayan ya yi hatsarin fa kenan ya ɗauke shi direba ya ba shi tuki ya ba shi mota alhalin shi bai iya ba sai ya ɗauka ya yi lodi ya tafi ya je kashe mutane zai yi kafarar mutanen zai biya diyar mutanen kuma zai biya mai mota motarsa saboda dama bai iya bai karba ko kuma ya iya motar amma bai iya ka'idojin tuki ba ko kuma ya iya tuki a ƙauye amma bai iya na birni ba sai zai karɓi mota ya ce zai taksi a cikin birni bai san ya ake ban an zo fly over bai san ya ake ba in an ga irin wannan ya je yayi sai je jawo aka yi hatsari duk waɗanda suka mutu a sakamakon wannan yana da haƙƙi a kai kuma shi zai biya mai mota motarsa ana fahimta sannan duk abin da ya bata a jikin motar shi zai gyara waɗannan su ne kashe-kashe guda uku na mutane sai kuma abu na biyu shine idan mutum ya hau mota sai ya ɗauki mutane a cikin motar za su tafi ko ka ɗauki mutum ɗaya ko ka ɗauki sama da mutum guda a cikin mota kuna tafiya ana fahimta ko sai aka samu hatsari to wannan hatsarin ya faɗa ɗayan hudu ne kashi na farko shine a samu mutum ya yi ganganci ta hanyar wuce gona da iri shi ake ce al-ifraq ko kuma ake ce at-ta'addi mutum ya wuce gona da iri a cikin harkar tuki ko ta hanyar wato yin gudun da ya wuce ka'ida ko ta hanyar yin gudu a inda bai kamata a yi gudu ba ko ta hanyar bin hanyar da ba tasa ba da gangan kuma ya haka ana fahimta ko ko kuma ta hanyar wato yana cikin tafiya ba wani dalili kawai ya taka burki da karfi da duk dai abin da zai iya jawowa a yi hatsari sai ya yi shi da gangan ana fahimta to wannan mutum duk wanda ya mutu a ciki shi ya kashe shi ba za a ce ya yi kisan shibuhul amdi ba ba za a ce ya yi kisan wato al'amdu ba kisan ganganci ba sai dai a ce ya yi kisan kuskure sai dai in abin da ya yin ya iya kaiwa ga yadda za ka ce ya nufaci ya yi rauni ma mutanen sai ka ce shi buhul amdi ne amma in bai nufaci ya musu rauni ba shi dai kawai ya yi gangancinsa ne recklessness akan tuki to wannan mutum wannan mutum shine shine zai yi kafara shi zai biya diya sannan wato yan uwansa su biya diya sannan kuma zai sannan kuma ga kafara sannan kuma zai dauki nauyin duk abin da aka yi asara kai da take cikin motar ma jakarta ta fashe ka ya bata duk shi zai biya kasan duk wannan ma mutane ba sa lissafin sa ana lissafin kafara ne kadai to duk mutanen da suke motar duk abin da suka yi suka yi asara ko na gabar su kai zaka dauki nauyi ko suka mutu kai zaka dauki nauyin diya ko kuma suka rasa wani abu na dukiya shi kai zaka biya kun ji wannan mutum na farko shine wanda ya ta'addanci a tuki kenan mutum na biyu shine wanda bai yi ta'addanci ba sakaci yayi ta'addanci shine ka aikata amma ka wuce gona da iri wajen aikatawa sakaci shine ka ki aikata abin da ya kamata ka aikata ai a cikin tuki akwai abin da ya kamata a yi ko sai baka yi ba abu na farko shine caje motar ka tabbatar tana da lafiya sai ka ki ba ruwan ka kawo ko ka ga motar ka tayi faci ka ci gaba da tafiya a haka ko wani noti ya kunce sai baka daura ba kaga wannan duk ana so ka yi ne sai baka yi ba ana fahimta ko ruwa ya kare motar tayi zafi amma sai ka ki ka tsaya ka ci gaba da tafiya sai abin ya jawo motar ta kama da wuta duk abin da dai ya kamata ko ya zama dole ka yi kai kuma sai baka yi ba sai motar ta jawo accident to wannan abin shine tafrid hukuncin ka da wanda muka faɗa a baya hali na nawa kenan na biyu hali na uku shine mutum shi ya yi wani abu na motsi amma kuma ba ganganci ya yi na hanyar ifraɗi ba ba kuma ganganci na hanyar tafriɗi ba shi bai yi sakaci ba kuma shi bai aikata wani abu da ya wuce gona da iri ba ya aikata wani abu wannan abin da ya aikatan shine kashi na uku da na hudu kashi na uku shine mutum ya yi abin da yake kokarin ya kauce wa hatsari ne sai kuma yi wani hatsarin kana cikin tafiya ne a mota kawai sai kaga bishiya a gabanka sai kai kokarin kaucewa ko kawai sai kaga wata motar ko wani mai gangancin yana tangal tangal sai kake kokarin ka kauce ko ya zo zai buge ka sai kai kokarin ka kauce ko kaga yaro kana kokarin ka ya zo zai tsallaka hanya sai kana kokarin ka kauce don karka buge shi sai ka kayar da motar da mutanen da suke cikin motar kana kokarin gujewa hatsari sai kuma aka yi hatsari kuna jin wannan to wannan ba komi a kanka saboda duk kokarin da kake kana so ka yi ihsani ne Allah ko ya ce ma alal muhsinina min sabil Allah baya kama masu ihsani da laifi wannan kaga mutane da yawa suna kuskuren sanin wannan duk abin da kake kokarin kaucewa hatsari sai kai wani hatsarin saboda inda kana so kai hatsari da ma baka yi niyyar wancan ba kokarin kaucewa hatsari ne yasa kai hatsari to wannan babu laifi a kanka kuna fahimtar irin wannan shine a gwamnatin kasashe waɗanda suke da sanin kimar ɗan adam kamar saudi arabia wanda za a ce kai babu liability a kanka kotu ta wanke ka to gwamnati za ta biya biyar waɗannan mutanen duka saboda ba yanda za a yi mutum ya mutu kuma a banza irin wannan gwamnati ce za ta biya yan uwan mamacin duk asarar da ake kuma su za su biya saboda ba za a ɗora maka abin da kayi kokari ka ceci rai kuma a zo a ce kai ka fara ba in aka zo haka to kowa in ya ga hatsari sai ya tsaya ya buge abinsa kuna fahimtar wannan kashi na hudu kuma wannan wajibi ne akan duk wata jihar da take shari'ar musulunci inda gaske take yi in dai tana da kuɗi da zai iya ɗaukar wannan to ta turka tura kuɗi wanda za a rinka ɗaukar nauyin irin waɗannan ta yanda a yi enforcing duk mutumin da ya kisa na ganganci kuma mutanen suka ce sun yafe kar a kashe a sa dole ya biya diya na waɗannan sauran biyun in sun ce a biya gwamnati ta sa ido ta san an biya in na kuskure ne in ba su yafe ba idan kuma irin wanda babu haƙƙi akan mutumin da ya hatsarin ne to gwamnati ta ɗauki nauyin biyan su iyalan mutumin kar ya zama haka kawai mutum an yi masa kisa kuma ya zo ya tafi a haka rai ya tafi a banza an fahimta to kashi na hudu shine mutum ya zama ya jawo wato mutuwar wani ba tare da shi ya yi wani sababi ba kwata-kwata kaga na uku nan ya yi sababi shi ya jawo kuka mutu amma yana kokarin kaucewa wata mutuwar ne shi kuma wannan shi ba shi ya yi ba yana cikin tafiya kawai sai taya ta yi bindiga alhali taya tana da lafiya ai ka san wannan yana iya faruwa kuma kawai mota tana da komi kawai sai wuta ta kama ko yana cikin tafiya kawai barayi sun zo sun sa sun sa itace ko sun sa dutse a hanya kawai sai zo ya daka bai ma san da shi ba wannan shi ya jawo sababin a shi ya zo ya daka amma wani sababi ne wanda ba aikinsa bane kwata-kwata ko kawai yana tafiya kawai sai sai ya yi hukin duk ana iya samun irin wannan shi bai yi niyyar komai ba kawai sai kawai ya ji suna bugawa ko ya hau kan gada shi bai sani ba ashe gadar wannan ko ba laifinsa bane laifin gwamnati ne gadar sai ta zama tana da matsala sai ta karye da shi sai ya fado sai shi ya tsira duk mutane suka mutu wannan shi ba ba komi a kansa kun fahimci guda biyun da ba komi a kansu na karshe guda biyun farko wanda akwai a kansu to sai bangare na kusa da karshe shine wato a abin da zai iya sa a ce mutum akwai haƙƙi a kansa shine wato mutum ya zama wato wanda ya mutu shi ya jawo mutuwar da kansa kamar kana cikin tafi kamar ka zo kai fakin din mota kai wani ya zo da ka kai faki a inda ya kamata duk wanda da ka ya mutu shi ya mutu ba ruwanka kuna fahimta ko har kawai mutum sai kawai ya zo ya tsallako hanya ba tare da bin ka'ida ba kai kuma kana tafiyar ka a daidai kawai sai dai kaga mutum a gaban ka sai ka buge shi ba komai a kanka shi ya jawo mutuwar yana daidai da kana bacci ne mutum ya faɗo a kanka sai ya faɗo a kanka sai shi kuma ya karye sai ya mutu kaga ba ruwanka da wannan mutuwar kuna fahimta ko sai kuma na ƙarshe shine ya zama shi wato direban shine wanda ya jawo sababin ba wancan mutumin bane ya jawo sababin to wannan yana daga cikin abin da aka yi magana akan maganar haƙa rijiya akan hanya ka zo kawai sai ka buɗe ƙofar motarka ba inda ya kamata ka buɗe ba sai mutum ya zai daka da da babur ɗinsa ya mutu kai za ka yi kai yana kanka an ba an gane ko ko kuma kana tafiya da babur ɗinka sai ka sa masa irin wannan hon ɗin da kuke samu mai ƙaran nan wanda zai razani mutum mutum yana tafiya da babur ko da keke ko da mota sai ka danna wannan abun sai razana ya dauka mota ce za ta kade shi sai ya haka sai je ya mutu kai baka taba shi ba amma kai zaka biya kuma sai kai kafara kuna bayinta haka kuma kai ne kai sababin abin da ya sa ya mutu amma baka taba shi ba duk wannan in dai kai kai sababi kuma akwai gangancinka a ciki to wannan shi ma akwai a kanka kun gane bambance bambancen irin wannan to sai abu na karshe da malam ya faɗa shine duk wanda yake so ya kauce ya fita daga cikin irin wannan ya zama ba liability a kansa ya kiyaye abubuwa guda shida abu na farko shine ya zama ka iya abun hawan da duk zaka hau kar ka hau abun da baka iya ba abu na biyu shine mutum in yana tafiya ya rinka kiyayewa yana kula a cikin tuki ta yadda tun kafin ka tashi ka tabbatar kana da nishadi kana jin bacci kar kai tuki kana jin wani iri kar kai tuki sai ka ji cewa kana da lafiya kana kiyayewa sannan ka tabbatar abin nan fitilar motarka akwai motarka akwai iska motarka akwai mai irin waɗannan abubuwa duka ka zama ka gama kiyayewa kai naka ka rike sababi sai ka bar wa Allah abu na uku shine kada ka yi gudun da ya wuce ka'ida duk gudun da ya wuce ka'ida ya zo ya jawo kisa to wannan shi ba kai ma ka san akwai akwai naka a ciki na hudu shine wato kar mutum ya yi wa mota lodin da ya fi karfinta duk ka gama kiyaye wannan amma ka dora mata mutane ko kayan da ya fi karfinta wanda zai iya jawo hatsari abu na biyar shine mutum ya rinka kiyaye ka'idojin tuki wanda duk aka sa mutum ya zama ya sani in kaga wannan alama mai ma'anarta in kana tafiya ta ina zaka kaucewa zai fara shiga sewa irin waɗannan abubuwa ka kiyaye in baka kiyaye ba aka yi hatsari ko da ka kiyaye duka waɗannan abubuwan akwai akwai kafara a kanka sannan abu na shida na ƙarshe shine kai addu'a in ka hau abun hawa wannan addu'ar tana da muhimmanci kwarai da gaske kana hawa ka ce subhanallazi sakhara lana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته